أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa masu kallonmu da sauraronmu ta kafar yada labarai ta Sunna TV, muna muku gaisuwa ta addinin Musulunci, muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya ba mu ikon haɗuwa da ku a wato darasinmu mai taken haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa wato nasoshi a darasinmu na arba'in da hudu. kamar yadda muka sani muna tafiya da littattafai ne guda biyu littafi na daf'u ihamil tirab an ayatul kitab na ash-shaykh al-allamatul qur'ani muhammad al-amin ash-shanqiti da kuma as'ilatul qur'an al-karim wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi ko as'ilatul qur'ani al-majid na ganin as'ilatul qur'an al-majid to a darasinmu da ya gabata mun tsaya ne akan mas'ala ta 158 a cikin wato as'ilatul qur'anil karim wa ajwibatuha kamar yadda muka sani muna tafiya da littattafai ne guda biyu muna bin jerin ayoyin alqur'ani kidan idan wannan ya kawo wannan aya wannan bai kawo ta ba za mu dubi wacce ce gaba a cikin jerin ayoyin alqur'ani sai mu fara da ita sannan idan dukkan su sun kawo ta za mu fara da ɗaya daga cikin su tana yawa mu fara da littafin da muke a kansa sannan mu shiga cikin littafin da ba a kansa muke ba mu dubi bambanci ko tana yiwa kan fage guda sun ka kalla wani lokaci kuma tana yiwa ko wani ya kalli wani fage ne sai mu kawo shi domin shi irin wannan aljama wani lokaci yana da alaka ne da ilimin muka ko ta fuskar balaga ta alkur'ani ko ta fuskar aƙida ko ta fuskar tafsiri ko ta fuskar wato wani abu da yake kawo iskali a cikin wato aya wanda kuma idan akwai bukata mu kara da waɗansu bayanai karkashin ayoyin in mun ga akwai bayani mai amfani muna karawa da shi muna fatan Allah subhanahu wataala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar kuma Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wataala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wataala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya a mas'ala ta 159 a cikin as'ilatul qur'anil karim wa ajwibatuha malam yake cewa fa in qila idan aka ce qauluna idan muka ce hadhal khairu hadhal khairu min zalika kinan wannan shine fi alkhairi daga wannan kinan hadha khairun min zalika yaqtadi an yakuna fi kulli wahidin minhuma khair wannan yana hukumta cewa kowanne daga cikin su yana dauke da alkhairi hatta yasihha tafdilu ahadihima ala al-akhar to ta wannan fuskan ne zai inganta mu fifita ɗaya daga cikinsu a kan ɗaya li anna khairan fil asli domin kalima ta alkhairi a cikin asalinta af'ulu tafdil tana daga cikin wato sigogi kalimomin da suke nuna abu ya yi fifiko a kan wani domin kalima ta khairun asalinta a khairu ne da kuma kalima ta sharrun asalinta a sharru ne wani lokacin larabawa in sun ga dama su ƙara alhamza wani lokacin in sun ga dama su shafi kamar yadda Ibn Malik ya yi bayanin wannan. Fa kaifa qala ya aka Allah ce lakana khairan lahum wa aqwam shine mafi alkhairi gare su da kuma dacewa. Suratul Nisa'i aya ta 46 ba'da ma sabaqa min qawlihim fi awwal aya bayan abin da ya gabata ne daga fadar su a farkon aya. Domin Allah ne Allah subhanahu wata'ala ce walau annahum qalu sami'na wa ata'na wasma' wanzurna lakana khairan lahum wa aqwam. walau annahum qalu sami'na wa ata'na da dai sun ce mun ji mun yi da'a an gane ko ana magana kan ahlul kitabi walau annahum qalu sami'na wa ata'na wasma' wanzurna wasma' kenan ka saurare mu wanzurna kuma ka dan shurara mu ka dan dakanta har mu fahimci wato bayanin ka lakana khairan lahum shine mafi alkhairi gare su to kenan yana nuna kishiyarsa da dai ba su ci cewa su sun yi sun ji ba ko sun yi kuma sun yi da'a kuma su ce manzo ya dan saurara musu ba shi yana dauke da alkhairi na kaga wannan bai dauke da alkhairi kwata kwata malam yace kulna zamu ce al muradu bil khairi huna al khairu alladhi huwa diddu shar na abin da ake nufi da alkhairi ba wancan alkhairi mafi alkhairi ba a ana nufin shine alkhairi gare su lallazi huwa af'ul tafdil ba wancan bane na wanda yake nuna cewa an samu fifiko akan abubuwa kama ta qulu kamar da kake cewa fi fulanin khair a cikin wani akwai alkhairi ba kana nufin yafi mutane alkhairi ba shine abin da malam ya kawo amma dai abin da ya kamata mu fahimta anan amsa wadda ta fi wannan wallahu alam shine cewa a'a nan ismu tafdil ya zo maslubul afdaliyya dama mun taɓa faɗar wannan cewa wani lokaci ana kawo ismu tafdil amma ba ana nufin ba wato yana nufin yafi a ana nufin shine ke da ɗauke da abin kuma wani lokaci malamai za su yi sabani akan sa wani lokaci malamai ba za su yi sabani ba kamar inda Allah subhanahu wa ta'ala ce walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum da ahlul kitabi sun yi imani da yafi alkhairi gare su to ai kafircin su ba alkhairi bane kenan da ahlul kitabi sun yi imani da shine alkhairi gare su ina fata mun fahimci ni duk da yake wadansu malamai sun ce a ta fuskar tattaunawa ce ake jan hankalin su an kace da dai yafi alkhairi gare su don saboda kada a kai su wato makura kuma kamar inda Allah subhanahu wataala yake cewa qala awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alayhi aba'akum manzon nan da yake cewa mutanen sa da na zo muku da abin da shine mafi shiriya daga abin da iyayenku suke da shi ma'ana da na zo muku da abin da shine shiriya tunda ba yana nufin abin da suke akan shi ba shiriya ne ko ko at-taslimul jadali ko da a kaddarta iyayenku suna akan shiriya to mai hankali idan ya samu abin da yafi nashi ai yana barin nasa ne ya je zuwa ga abin da yafi da kuma inda Allah subhanahu wataala ya faɗi annabi Lut ya ce haula ibanati hunna atharu lakum waɗannan ƴaƴana ne su ne suka fi tsarki gare ku ai su ne masu tsarki gare ku domin liwaɗi da namiji bai ɗauki da tsarki da kuma inda Allah subhanahu wa ta'ala ce wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi kaga Allah shi yake kagar halitta sannan ya sake mai da halitta wa huwa kenan wannan mai da halitta kenan ahwanu alayhi damirin yana kuma zuwa ga wato masdar na komawa duk da yake yu'idu al-i'ada ake cewa amma asalin sa masdar ne ke ilal ma'ana za a kuma zuwa ga ma'ana kenan al-i'adatu ahwanu alayhi kenan maidawa tun da masdar ce shine an mafi sauki ga Allah ba a cewa maida ta fi sauki ga Allah domin da halittar da mayar da ita duka inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun duk da ke wasu malamai sun ce ana ana nufin shine mafi sauki gare shi ta fuskar hankalinku ba wai a wajen fuskar kudura ta Allah subhanahu wa ta'ala ba da inda Allah ce fatabarakallahu ahsanul khaliqin albarkatun Allah sun yawaita ahsanul khaliqin shine mafi kyautatawa daga cikin masu yin halitta to kaga babu wani wanda ga halitta in ba Allah ba innal ladhina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban wala yajtama'u la qul illahu khaliqu kulli shay'in wa huwa al-wahid al-qahhar babu wani mai halitta in ba Allah ba to kenan wadansu ka ce a'a nan a kaddara da akwai masu halitta ko ko a kaddara cewa masu sawwara abu an kira su masu halitta kamar da cikin hadisi masu sawwara za a ce ahyu ma khalaqtum ko rayar da abin da kun ka halitta to nan ana nufin halitta min babu tahakkum ana wulakantar da su ne ko kuma a'a khalaqtum abin da kunka sawwara kunka kirkira shi kunka sassaka to in ma an dauki tasu koda matsayin halitta take to ta Allah ce a ahsanul khaliqin ko ku dauki a'a Allah shine mai kyautata halitta don babu mai halitta in ba Allah ba akwai maganganu karkashin wannan ɗaya daga cikin malamai الدكتور الشيخ الدكتور عمر بازمول a cikin الحقيقة الشرعية ya yi bayani akan wannan kuma malamai suna bayani in ka diba cikin tafsiri a ƙarshen waɗannan ayoyin duk in ka duba za ka ganshi wallahu ta'ala a'lam to mas'ala ta gaba mas'ala ce ta 160 a cikin as'ilatul qur'anil karim wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir as'ilatul qur'anil majid afwan na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala ya aka Allah ce wa kana amrullahi maf'ula al'amarin Allah maf'ulan abin zartarwa ne an gane ko a wato suratul nisa ay aya ta 47 wal maf'ulu makhluq shi ko abinda an ka aikata makhluqun halitta ne wa amrullahi al'amarin Allah wa qawluhu ghayru makhluqin da maganar Allah kuma ba halitta bace duk da yake mu'tazila sun kawo shubha ta cewa maganar Allah alquran makhluq wadda ahli sunna sun sha wahala su imamu ahmad bin hanbal sun sha kashi akan wannan hasu ma suka yi da kuma sauran hujjojin da suka ta bayarwa ne na nuna cewa magana Allah ba halitta bace kuma shine magana ta ingantatta wadda babu shakka a cikin ta duk da yake dai karshe Allah ya kawo karshen wannan musiba din an gane ko daga cikin dalilan da suka cewa Imam Ahmad ya bayar cewa shin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya san da wannan cewa alkur'ani halitta ne ko ba halitta ba da ya tambayi shi shugaban mu'tazila wanda ke goyon bayan wannan mas'ala a wannan lokaci to kaga idan ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai sani ba kaga ya danganta shi zuwa ga jahilci in yace kuma ya sani to dole sai ya zabi dai manzo Allah sallallahu alaihi dole a ce ya sani ce to ya an kai ya sani kuma bai kira al'umma shi zuwa ga wannan akida ba shin bai ishe ku ba ku bar mutane ba ku kira su ba zuwa ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam bai kira su ba a cikin addini ko kun fi annabi sallallahu alaihi wasallam sanin addini wannan an ce shi addalilin da ya sa mas'alar ta kai karshe wasu kuma suna kawo wata kissa cewa saboda wannan kissa malamai sun da'afa sanadinta amma duk da yake sanadinta yana da rauni wasu suna ganin cewa ma'anar dai wannan kissa din kamar abin da ake kira al-istiqra ko asabar wa taqsim da shine wato imamu ahmad ya kai su bango sannan kuma an ce a wasu riwayoyi wata rana ya ce musu ya yi abin nan ya tashi zai sallah sai iske suratu qul huwallahu ta mutu sai suka ce za ka ce qul huwallahu ta mutu abin nan ai alqur'ani baya mutuwa yace to duk abin da baya mutuwa ba halitta bane ya ba su wannan hujja kamar yadda malamai suke cewa da kuma dalilai da dama cikin alkur'ani wa in ahadun minal mushriki nastajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah kaga ayan Allah ya kira alkur'ani kalam Allah magana Allah sannan kuma ya kira shi a magana sa a cikin wato abin nan suratul baqara waggat aya tana cikin suratul tauba da muka kawo yanzu a cikin suratul baqara yace afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah kaga alqur'ani maganar Allah ce at-taura maganar Allah ce injila maganar Allah ce kuma ba halitta bane ina fatan an fahimci mas'ala din da kyau domin shubha ce waɗansu malamai suka yi taqiyya a wannan lokaci sai su ɗauko alqur'ani su ce hadha makhluq wannan halitta ne ba suna nufin alqur'anin ba amma suna nufin takardar da aka rubuta alqur'ani samanta da alƙalamin da aka aiki da shi da tawada ko taddawar da aka aiki da ita sune an makhluq suka tsira amma imamu ahmad shi bai aiki da taqiyya ba yace idan duk malamai suka aiki da ita to ya za a gane gaskiya to Allah ya kyauta malamai sun san wannan bayani malam yace kulna zamu ce amsa laysa al-muradu bi hadha al-amru ma huwa diddun ba huwa diddun lin-nahy dan al'amari ba ana nufin kishiyar hani ba to me an ce umurni wani lokaci al'amari ana nufin umurni kenan al'amru akwai al'amru jam'uhu al-awamir umurni wanda jam'in sa al-awamir kamar in ce izhab imshi iqdi qul duka waɗanga fi'ilul amri ne an gane kenan al'amru na ana nufin umurni diddinsa kuma shine kishiya hani in ce la taqul la taqdi la tamshi kaga wannan kishiyarsa kenan amma akwai al'amuru wanda yana nufin sha'ani wanda kuma jam'in sa al'umur al'amurra kenan balil muradu bihi ma yahduthu min al-hawadith ma yuhdithu min al-hawadith na ana nufin abinda Allah ya zartas na abubuwan da ke faruwa su ne ake nuhi fa innal hadithata tusamma aidan amran domin abin da ya faru ana kiran shi al'amari wa minhu qawluhu ta'ala yana daga cikin shi fadar Allah subhanahu wa ta'ala la'alla Allah yuhdithu ba'da dhalika amra suratul talaq aya ta farko inda Allah ce la tadri la'alla Allah yuhdithu ba'da dhalika amra ba ku sani ba Allah zai iya haddasar da wani al'amari bayan wannan nan ba ana nufin ba al'amari a wani sha'ani ake nufi domin duk wani sha'ani Allah ne subhanahu wa ta'ala zai kaddara shi wa qawluhu ta'ala wa qawluhu da fadar Allah ataha amruna laylan aw naharan al'amarinmu zai zo mata wannan gona da Allah bada labari yadda bai bada labarin misalin rayuwar duniya kamar ruwa ne da aka sabkar daga sama wanda ya cuɗanya da wato ƙasa ya cuɗanya da ƙasa da kuma tsiron da ke cikin ƙasa har ya fito sai abin ya yi shawa ya burge sai al'amarin Allah ya zo mishi aisha anan Allah sai Allah ya maida ta hasidan hasidan nan fa'ilun na bi ma'ana maf'ul ai mahsudan abin da kamar abin da aka girbi ka allam taghna bil ams tuna ataha amruna lailan aw naharan suratu yunus aya ta 24 amruna na ana nufin wato sha'anin ubangiji zai zo mata lailan da daddare an gane ko aw naharan ko kuma cikin yini domin duniya ba ta wuce waɗannan abubuwa guda biyu ko ya zamanto wani bangare dama ana cikin yini wani bangare ana cikin dare kenan ko cikin ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa domin ba ana nufin duniya cikin kullum ba tana cikin dare ko ko tana cikin haske wanda ya a'a an san da cewa wani yanki na duniya na cikin duhu ne wani lokaci wani yanki na duniya yana cikin haske ne sabanin abin da waɗansu suke fahimta karkashin aya cewa ana nufin dare kenan duk duniya tana cikin dare ko yini a'a wani yanki ana cikin dare wani yanki kuma ana cikin mi ana cikin wato yini to nan al'amarin Allah ana nufin abinda Allah ya zartas ma'ana abinda sha'anin ubangiji ba to sha'anin ubangiji na cewa abu ya faru abu in ya faru wannan sha'ani ne halitta ce ta Allah amma ita maganar Allah ita ce ba halitta ba kinan da an ce maf'ulan bai zamantowa wato abin nan ne dan haka dai shine abin da ake son a ce duk inda ya zo cikin alkur'ani wa kana amrullahi qadran maqdura al'amarin Allah ya zama to abin kaddarawa ni ma'ana Allah ya riga ya kaddara shi kinan zai zartar da shi kamar yadda ya zo a cikin suratu wato al-ahzab kinan nan maf'ula can kuma abin nan sannan ma a cikin suratul anfal akwai liyaqdi Allahu amran kana maf'ula dan Allah ya da abu ya zama to maf'ulan dan haka cikin nisa'i da anfal maf'ulan cikin suratu al-ahzab qadran maqdura to wannan shi ne abin da malam yake son ya ce to wannan kuma zamu ganin shi a cikin tafsirin alqur'ani ma yana da tasiri cikin ma'ana misali inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa abin nan ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم, لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره كنا فاعفوا كودا كي فاعفوا كيافي واصفحوا كودا كي حتى يأتي الله بأمره هسي ألا يذود الأمر إنسان to nan malamai sun fassara shi da ma'ana guda biyu wasu ce hatta ya ati Allah bi amri har sai Allah ya zo da al'amarinsa ma'ana sai ya ba da umarni kenan nan al'amru jam'insa al'awamir to shi ne sai aka fassara shi da inda Allah ya umarci a yaƙi ahlul kitab don ya ce qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqq min alladhina utul kitab hatta yu'tu al jizyata an yadin wa hum saghirun ko ko hatta ya'ti Allah bi amri har sai Allah ya zo da sha'anin sa ma'ana ya kaddara lokacin da za a fitar da su shine huwa alladhi akhraja alladhina kafaru min ahli kitab min diyarihim li awwal al hashr ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في, في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار أما إذا muka duba duka waɗannan maganganun babu cin karo da su domin sai Allah ya bada umarnin sannan sha'anin yake zuwa ko Allah ya bada umarni ga mutane ko kuma ya bada umarni ga halittunsa ko mala'iku ko ƙasa ko abin da ya kama da haka wallahu ta'ala a'lam to wannan kenan mas'ala ta gaba sai mas'ala wato ta ɗari da wato sittin da ɗaya a cikin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na muhammad bin abubakar bin abdulkadir wato arrazi malam yake cewa fa in qila idan aka ce kaifa qala ya aka yi Allah ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bih Allah baya gafartawa ayi shirka da shi ko ba haka ba suratul nisa aya ta 48 ma'a anna shirka مع أن شرك الساهي والمكره والتائب والتائب مغفور tare da cewa wanda ya shirka akan mantuwa ko wanda ya shirka akan an tilastar da shi ko wanda ya shirka wato akan ya tuba Allah zai gafarta mishi nan kuma ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi domin an yushraka nan an kawo fi'ili mudari'i ne da an suna komawa wato suna inna Allah la yaghfiru ash-shirka bihi ko shirkan bihi ko ba haka ba to amma ya kawo fi'ili mudari'i tare da an danka gane shirkar da wato take kafin musulunci wadda ake yi a lokaci wato ana cikin yinta ma'ana fi'ilin yana dauke tare da cewa masdar ne kuma yana dauke da ma'ana ta fi'ili haka fi'ili madi in shi na tare da an kenan zai iya nuna cewa abin ya riga ya wuce in kuma fi'ili amrina yana nuna cewa tare da umarni shike qulna za mu ci almuradu bihi abinda ake shi shirkun ghaira haula'i almuradu bihi shirku ghairi haula'i almakhsus kidan banda shirkar ta waɗannan mutane guda uku da aka keɓance min umumin ayati daga umumin aya wato ayoyin da suka haɗe bi adillatin da wasu dalilai min kharij na daga waje domin wannan aya ta nuna dukkan shirka ba a gafarta ta to amma banda shirkar da waɗansu ayoyi suka fitar da ita domin ba a fahimtar maganar mai magana sai an haɗa maganganun shi gaba ɗaya in akwai su daban-daban aw na qulu ko mu ce qaidal mashi'ati muta'alliqun bil fi'laini da anka ce wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha shi wannan qaidi da aka dabaibice aka yanke wannan abin nan hukuncin ko aka dabaibice shi yana da alaka da fi'ilaini al-manfi wal muthbat da wanda anka kore da wanda anka tabbatas kenan fi'ilin da anka kore da wanda anka tabbatas kenan ka annahu qal kamar dai Allah ya ce inna Allah la yaghfiru shirka liman yasha Allah ba zai gafarta shirka ba ga wanda ya so wa yaghfiru ma dunahu liman yasha yana gafarta wani wannan ga wanda wato ya so kenan sai zamanto baya gafarta ga wanda ya so yana gafarta ga wanda ya so wane ne Allah yake son ya gafarta mishi wanda ya tuba ko kuma wanda dama ya mantuwa ya yi ko kuma wanda an kaci da sassa wannan ya so ya gafarta musu duk dai ma'anar maganar zaka iske tana kewayawa ne akan abu guda ko kuma ce a'a Allah baya gafarta ga wanda bai tuba ba ko kuma Allah baya gafartawa ga wanda ba ci da shi akai ba ko Allah ga al baya gafartawa ga wanda ya akan ganganci kuma bai tuba ba shine abin da zamu iya fahimta malam yana kawo waɗannan mas'aloli ne saboda suna da amfani mutum ya fahimci inda aka sama gaba eh mas'ala ta gaba mas'ala ta 162 malam yace fa in qila idan aka ce hadhihi al-aya wannan aya tadullu ala anna ghayra ash-shirk min adh-dhunub abinda duk ba shirka bane daga cikin zunubai la yuqta'u bi intifa'i maghfiratihi ba a yankewa da cewa Allah ba zai gafarta shi ba an gane ko bal turja maghfiratuhu bal ma ana sa tsammanin Allah zai gafarta shi wa qawluhu ta'ala fatar Allah subhanahu wa ta'ala innal ladhina kafaru waɗanda suka waɗanda na kafirta ko suka kafirta wa zalamu suka yi zalunci lam yakunillahu liyaghfira lahum Allah bai kasance ba wato ya gafarta musu an shafi muridan ko kuma an shafi ismu kana lam yakunillahu muridan liyaghfira lahum ko abin da ya dace zaka iya kaddara shi Allah ba zai kasance ba mai gafarta musu wala yahdihum tariqa Allah ba zai shirye da su hanya ba illa tariqa jahannam sai tariqa ta jahannama khalidina fiha abada suna masu dawwama a cikin ta suratul nisa har abada kenan aya ta 168 zuwa aya ta 169 a cikin suratul nisa ya dullu to wannan yana nuna alal qat'i yanke bintifa il maghfirati an kore gafara fil kufri ga wanda ya kafirci wa zulmi da zalunci wa huma ghairu shirki su kuma ba shirka bane fa kaifal jam'u bainahuma malai yace za mu hada wannan qulna malan yace al muradu bil zulmi huna ash-shirk abinda an kace az-zulm ash-shirka ake nufi idan an kace innal ladhina kafaru wa zalamu ana nufin wa zalamu domin ash-shirka ake nufi qala muqatil muqatil yace ɗaya daga cikin malamai ba ana nufin mai yaki ba sunan wani malami ne anan wa shirku yusamma zulman shi shirka ana kiran shi zalunci wani lokaci qala Allah ta'ala kamar yadda Allah yace inna shirka la zulmun azim shirka zalunci ne mai girma cikin suratul luqman aya ta 13 faka annahu qala kamar dai Allah yace innal ladhina ashraku kina ina fata an fahimci ne waɗanda suka yi shirka wa zalamu kuma suka yi shirka kinan nan shirka ana nufin zalunci domin kalma ta zalunci da fasikanci da kafirci wani lokaci suna nufin shirka ko suna nufin abin da ya fitar da mutum daga cikin musulunci ko kuma wani lokaci sai su zo da ma'ana abin da bai fitar da mutum daga cikin musulunci ba shi kanshi kafircin wani lokacin ana iya nufin shirka da shi wal kafiruna hum zalimun kafirrai sune azzalumai kaga sune mushrikan kuma sune azzaluman kina wani lokaci kalma ta zalunci da kafirci da fasikanci suna iya zakuwa ma'ana ta shirka domin dukkan su abu ne wanda yake na ɗaukar babban zunubi mai fitar da mutum daga cikin musulunci wani lokacin bai fitar da mutum daga cikin musulunci shi yasa zaka ga waɗanda suke yan boko haram za su ka fassara wa mallam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun wa mallam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun wa mallam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun sai ce duk wanda ya hukunci bin abinda Allah bai saukar ba kafiri ne babu wani abu kawai demokratiya kafirci ce duk wanda ya ita ya kamata a kashe shi shi suke ta kashe mutane su ce saboda sun yarda demokratiya alhali ko musulmi ba wai sun yarda da mulkin demokratiya bane cilastar da su aka yi kafirai sun mamaye musu kasashen su sun fi su karfi kuma suna jiran su yi yaƙe yaƙe su zo su mamaye kasashen su su sace arzikin su sannan kuma dama ko da za a yaƙi kafirci ai sai akwai iko manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya zamna a Makka bai yaƙi kowa ba dan bai da karfin da zai yaƙa kuma ana yin shirka a makka yana gani har a ka'aba akwai gumaka kewaye da ita kuma bai bai ce komai ba don haka dai wannan tunani ne wanda ake kawo shi saboda hanya ce ta kreyen a san yadda za a yi a ikhtira al-irhab saboda amma mai kasashen musulmai Allah kai muna maganin waɗannan makiyan addinin musulunci na ciki da na waje waɗanda suke yakar addinin musulunci Allah ya muna mai kyau to wannan kenan don haka dai waɗansu sun ce kafiruna ana nufin sun fita daga cikin musulunci idan sun halatta yin hukunci da shi an gane sun fita daga cikin musulunci zalimuna sun yi zalunci idan hukuncin ya tashi har sun yi ma wani hukunci da shi fasiquna kuma idan sun yi hukunci a kansu ne abin bai ketara zuwa ga wani ba sai zamanto fasikanci ne wasu suka ce a'a kafiruna nan ana magana wato yahudawa ne da zalimuna yahudawa fasiquna kuma ana magana ahlul kitab wasu suka ce a'a za mu kalli kalimar idan dai mutum ya yi abin da fitar da shi daga cikin musulunci kenan sai zamanto kafirun ne zalimun ne fasikun wanda ke fitar da mutum daga cikin musulunci tunda dukkan su wani lokaci suna zuwa da ma'anar fita daga cikin musulunci wal kafiruna humuz zalimun afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan nan fasikanci babba ake magana amma wani lokaci an kace kufur kafirci ne wanda bai fitar da mutum daga cikin musulunci ba kuma fasikancin da bai fitar da mutum daga cikin musulunci ba kuma inda Allah ce walakin Allah habbaba ilaykumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyan الظلم كما ظالمتي وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون da bani isra'ila ba su ci abincin da Allah ya saukar musu ba suka nemi Allah ya saukar musu wani abu an kace ba su zalunci Allah ba kawunan suka zalunta kaga wanda ya nemi a kawo mai wani abincin da ba wanda ba a cewa ya fita daga cikin wato musulunci dan haka fahimtar usulul fiqh da usulul tafsir da usul al hadith da kuma usul na ilmin mukka zai taimaka mana wajen fahimtar shari'a da nasoshi da kyau ya fi mutum ya fada ya ce bai karanta waɗannan ka'idodin ba bai san su ba bai yi mu'amala da malamai ba bai yi mu'amala da manya-manyan littattafai ba ya je ya fara wato sakin fatawowi da kuma abubuwa waɗanda ƙarshe za su kai shi ga abin da zai cutar da kansa ya cutar da kuma al'ummar musulmi ya taimaka ma kafirai wajen rubuta kasashen musulmai Allah kai mu tsari malam yace amsa ta biyu a karkashin wannan athani na biyu aw qawluhu ta'ala ko ko fadar Allah wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah yana gafarta ma duna zalika abinda bai kai wannan ba liman yasha gonde su cikin suratul nisa'i har yanzu aya ta 48 laysa qat'an bil maghfirati li ghairi shirk ba yana nuna yanki ba Allah yana gafarta abinda ba shirka ba wa huwa ta'liqun lil maghfirati lahu bil mashi'a yana nuna Allah ya rataya an gane ko ma'ana ya jingina gafara bil mashi'a ga wanda ya so ثم بين بالآية الأخرى sannan ya bayyana da wata aya a cikin wata aya ta daban annal kafira laysa dakhilan fi man yasha'u al-maghfirata lahu kafiri bai daga ciki fa yata'ayyanu dukhuluhu fi man la yughfaru lahu sai shiga cikin waɗanda ba za a gafarta mishi ba ko la yaghfiru lahu Allah ba zai gafarta mishi ba li'annahu la wasitata bainahuma domin babu wani abu tsakanin su kidan babu wasita tsakanin wato gafara da kuma kafirci babu wani abu tsakanin su ina fata an fahimce ni duk da yake duk kafiri zaka iske shi mushriki ne الثالث نأكو أنه خاص بالآية الثانية أنغانيكو الثالث أمسة أكو دما لميسوك باير أنه تيوى شي عام شي لا يغفر أن يشرك به عام يا هل دكان شركة an gane ko khussa bil ayati thaniya amma an keɓance shi da wata aya ta biyu an gane ko kama khussa qauluhu ta'ala kamar yadda anka keɓance shi anka keɓance fadar Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a Allah yana gafarta zunubai gaba ɗaya aya ta 53 bil ayati ula da aya ta farko kinan da anka kawo wannan da anka ce amini sai anka yi takhsisin sa da kuma banda waɗanga innal ladhina kafaru wa zalamu kenan kuma banda kafirai an yi taksisin su sannan kuma an kai taksisin ayat da take cewa ba a gafarta zunubai da inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a malin yace wa yu'ayyidu hadha abinda ke karfafa wannan magana ijma'ul ummati al'umma ta yi ijma'i ala annal kafira wal mushrika sawa domin da kafiri da mushriki duk abu guda ne fi adamil maghfira ba za a gafarta musu ba wat takhlidi fin nar da kuma tabbata a cikin wuta har abada Allah kai mu tsari وقوله تعالى فدر الله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب وأن دنا كافت رجتين أهل الكتاب والمشركين دا مشركي في نار جهنم سنة جهنم خالدين فيها سنة ما سنة وما أتكنتا سورة البينة آية الشدة إن باتا أن فهمتا تو كاغا ونن ينا نوني تشيوا ونن آية تانون دا مشركي دا كافري دوكا أبو غداني إن باتا أن فهمتيني دومين سو كانسو galibi Qur'ani yana kiran mushrikin ga mutanen Makka domin suna shirka ta gumaka. Ahlul kitabi kuma galibi yana kiran shi ne zuwa ga ahlul kitabu ma abuta littafi kiristoci da nasaru ba dan ba mushrikai bane su kansu mushrikai ne amma dai yafi itlaqin mushrik gawa ga mutanen Makka domin su kansu mushrikai ne kuma Qur'ani ya tabbatar da wannan Allah ya ce wa qalatil yahudu uzairun ibn Allah wa qalatil nasara al-masih ibn Allah dhalika qawluhum bi afwahihim yudahi'una qawla alladhina kafaru min qabl qatalahum Allah anna yufakun ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wama wama umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa hu subhanahu amma yushrikun kaga Allah ya nuna cewa su mushrikai ne da su yahudawan da su wato kiristocin don haka dai wannan yana nuna cewa su ma za su shiga ciki ala ayyati hal dai abinda ake son a ce Allah baya gafara idan mutum ya mutu bai tuba ba dukkan zunubin da kai in dai ka tuba lokacin da ake karɓar tuba kuma ka cika sharuɗan tuba to wannan Allah zai karɓi tubanka don haka wannan ya zo am ne amma za a keɓance shi da in mutum ya mutu wato a ko a yi mishi kaidi da wato in ya mutu akan kafirci bai tuba ba domin Allah ya ce walaysa at-tawbatu lil ladina ya'maluna as-sayyi'at حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما to wannan shine fahimtar mas'ala din da kyau ka koma ka fahimci nau'i na shirka ashirkul akbar da ashirkul asghar da kuma nau'uka na kafirci da anwa'uhu da al-kufrul akbar da al-kufrul asghar da anwa'ul kufr kufrul juhud da kufru kaza wa kufru kaza da kufrun ni'ma da kuma anwa'ul zulm الظلم الأكبر ده الظلم الأصغر ده أنواع الظلم bincike mai yawa da alfisku al'akbar da alfisku al'asgar da anwa'uhu don su taimaka maka wajen fahimtar wato nasoshi da kuma asalin su fil lugha الظلم asalin shi annaqsu ne shine tawaya ko ko az-zulmu wad'u shay'i fi ghairi mawdi'ihi a aza abu wanda ba wurin shi ba shine asalin ma'anar sa lugha ko ga wanda dauke ibada ya azata a wurin wani Allah kaga ya azata ba wurin da ta dace ba wasu sun ce asalin shi annaqsu ne kiltal jannatayn atat ukulaha wa lam tadhlim minhu shay'a ay wa lam tanqus minhu shay'a ashirku kuma na nufin hada tarayya ina fata an fahimci ne wanda ba kowane lokaci ne ke zuwa yana nufin kafirci ba wani lokacin riya ana kiranta shirka ashirku al-asghar kamar yadda cikin hadisi sannan ashirku wani lokaci in ma'anar lokaci wani lokacin ba yana nufin ba mutum ya aikata sabo ma wani lokacin ma ana nufin abin da mutum ya aikata abin da shari'a ta yadda da shi kaga yanzu misali idan aka ce fulanun mushrik wani mushriki na a mustalah na shari'a ya kafirta amma a mustalah na wani lokaci ba kafirci bane mushrik mai mata biyu ko uku ko hudu ana kiransa mushrik domin ashraka zawjatuhu ma'a zawjatin ukhra ya hada matar shi tare da wata a cikin zancen aure to kaga wannan ba a ce mutum ya aure ya kafirta ko ko ashraka ya hada su ko a cikin mota misali kaga wannan ba za a ce ya kafirta ba sannan al-kufru aslin shi as-sitru shine a boye abu kamar sali ghaithin a ajabal kuffara nabatuhu kamar ghaithin ruwa ne wanda ya sa a ajabal kuffara nabatuhu har mutum manomi shine al-kuffara ruwa suka sauka tsiro ya fito har wannan tsiron ko yabanya ko kuma damana take burge shi mai noma to kaga nan na alkufar ba ana nufin kafirai ba ana nufin mai noma a lugance to me yasa an sanya makafiri kafiri saboda ya suturce ni'imar da Allah ya mishi ya je ya bauta ma wani Allah shi yasa ake kiran dare alkafiru domin ya suturu ad-dunya bi zalamihi kaga alfisqu asalin shi al-khuruj fasaqa yafsuqu an gane ko al-khuruj to kaga yanzu an ce fasaqa min baitihi ya fita daga cikin gidansa ba a cewa ya kafirta amma fasaqa an ta'atillah ya fita daga da'a Allah in ya aikata karamin sabo ne karamin sabo ya aikata in ya aikata kaba'ira wanda ba ta fitar da mutum daga cikin musulunci kaga ba a kiran shi ya kafirta amma in ya aikata kaba'ira wadda take fitar da mutum daga cikin musulunci nan ne ake kiransa wato kafiri to don haka dai ya kamata mu fahimci asalin waɗannan kalmomin na azzulmu da ashirku da alfisku da alkufru a larabci a shari'a a nau'ukan su wannan shi zai fitar da mu daga cikin matsaloli da dama da ɗalibai suke afkawa a cikin su Allah ka ganar da mu kuma ka bamu ikon aiki da gaskiya har ranar da zamu koma da kai Allah ka nuna mu da ƙarya ƙarya ce ka bamu ikon nisanta ta har ranar da zamu koma izuwa gare ka Mas'ala ta gaba 'yan uwa musulmi sai mas'ala ta 163 a cikin As'ilatul Qur'an al-Majid wa ajwibatu wani lokaci ina cewa al-Karim. Malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala ya Allah yace wa idh najaynakum min ali fir'auna ku bani Isra'ila ku tuna lokacin da mun ka tseratar da ku daga mutanen fir'auna kalima ta al wani lokaci tana nufin iyalin gidan mutum wani lokaci al tana nufin ƴan uwansa na family dinsa wani lokaci tana nufin al tana nufin al'ummarsa to anan tana nufin al shine wato al'ummarsa kadiba cikin jala'ul afham na Sheikh al-Imam al-Allama Ibn al-Qayyim kaga yadda ya kawo ma'ana ta al da sauran littattafai malamai sun yi bayanin kalima ta al da kuma al-ahlu ko akwai bambanci tsakanin tsakaninta da al'al ko babu kadiba cikin tadribatul lughawiyya juz'i na hudu na Sheikh Abdul Latif Shuwairif ya kawo bayanan malamai wa idh najaynakum kenan uzkur ka tuna lokacin da ko ka ambata ma mutanen ka ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da su bani Isra'ila idh najaynakum min ali fir'aun muka tsiratar da ku daga fir'auna da mutanensa nan wato al'umma su ake nuhi ya sumu na kumsu al'azab suna kallafa muku mummunan azaba ai ma'ana suna ɗanɗana muku mummunan azaba asalin sama shine kallafawa amma ana fassara shi lokaci da ɗanɗanawa sama ya sumu ya kallafa mai ya sumu na kumsu al'azab suna abin da kallafa muku mummunan azaba yuzabbihuna abna'akum suna yanke ƴaƴanku maza wa yastahyuna nisa'akum suna rayar da ‘ya'yanku mata ma'ana suna barin su rayu domin babu wanda ya rayawa in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba hakikanin rayarwa wato aya ta 49 a cikin suratul baqara zambahum ala zalik Allah ya zarge su an gane ko akan wannan ina fata an fahimci ni wa qala aidan fala tuzakku anfusakum kada ku tsarkake kawunan ku huwa a'lamu biman ittaqa Allah shine mafi sani da mai tsoron Allah aya ta 32 an gane ko to kaga anan mallan ya kawo wani bayani ne wanda ba shi ba ne domin ayar da ta zo tana zancen cewa alam tara ilal ladhina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha wala yuzlamuna fatila ita ce a cikin suratul nisa ta yi zancen tsarkakewa nan babu zancen nan ma aya ce kawo cikin suratu wato al-baqara kaga ashe tana yiwa malam in shi kawo nan aya kuskure ne yayi idan kuma masu buga littafin suka yi manci suka sa aya anan su ma tana yiwa su suka yi kuskure to kuma kuskure ba wani abu bane kowa yana yin kuskure kullu bani adama khata hadisi ne na manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam shi yasa ma masu imani suna cewa rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana sai dai kuskure kala kala ne kuma ya za a gyara kuskuren nan ma wani abu ne dan haka kuskure akwai wanda ke fitar da mutum daga cikin musulunci akwai wanda baya fitar da mutum daga cikin musulunci misali mutum ya aikata shirka akan kuskure ba a cewa fitar daga cikin musulunci amma za a nuna wannan abin ya saba musulunci fita ne daga cikin musulunci akwai maganganu da dama to ala ayyata hal dai wannan aya ita ce ita ce alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum kai dubi zuwa ga waɗanda suke tsarkake kawunan su kina abu ne wanda bai dace ba tunda Allah ya zarge su akan haka kuma Allah ya ce fala tuzakku anfusakum huwa alam biman ittaqa kada ku tsarkake kawunan ku Allah shine san abin nan mafi tsoron sa وقد زكى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا سركك كان فقال يتي والله نارن سيد الله إني لأمين aminun fis sama'i lalle ni amintaccen Allah ne a sama aminun fil ardi kuma amintacce ne wato a ƙasa ina fatan an fahimce ni wa yusuf alaihi salam annabi yusuf alaihi wa ala nabiyina afdalus salati wa atammu taslim shi ma wato ya tsarkake kansa qala yace ij'alni ala khaza'inil ard ka sanya ni in zamanto mai tsaron taskar arzikin ƙasa ma'ana kenan noma inni hafizun alim ni hafizun mai kiyayewa ne ina fata an fahimci ni fa'ilun ne bi ma'ana fa'il ai ma'ana hafiz sai ya kawo shi lil mubalagha alimun kuma masani na fa'ilun ne bi ma'ana alim ma'ana alimun wato na san wannan abin ina fata an fahimta to dan haka malam ya kawo hadisi wanda manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya nuna tsarkake wato kansa aminun aminun fi sama'i sannan kuma wa aminun fil ard hadisi ne wanda imam tabrani ya kawo shi mai tahqiqin littafin Sheikh Mustafa al-Adawi yake cewa rawahu tabrani fil kabir imam tabrani ya kawo shi a cikin al-mu'jam al-kabir tunda akwai al-mu'jam al-awsat kuma littafi ne guda uku al-ma'ajim sannan kuma imam al-bazzar ya kawo shi a cikin al-musnad an gane ko sannan kuma da imam abu nu'aym a cikin ma'rifatu sahaba da dai sauransu malamai sun kawo wannan hadisi kenan da haka malin ya kawo shi hadisin da maganganu na malamai yake cewa fil asanid al-da'ifa amma dai duk da yake akwai sabani wajen malamai kan wannan hadisi cewa ya inganta ko ko bai inganta ba ina fata an fahimta waɗansu malamai sun da'afa shi an gane ko amma dai malin yake cewa akwai hadisi na Abu Sa'id Al-Khudri radiyallahu an ina fata an fahimce ni wanda hadisi ne ya zo cikin sahih Muslim inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala ta'manunani wa ana aminu man fis sama'i shin ba za ku amince mini ba ku yadda da ni a matsayina na amintacce wani ne amintaccen wanda a sama Allah subhanahu wataala kenan man fis sama a amintum man fis sama'i an yakhsifa bikum al-ardha fa idha hiya tamur am amintum man fis sama'i an yursila alaikum hasiba ya'tini khabaru sama sama'i sabahan wa masa'an labarin sama yana zo min safiya da marici ma'ana ba yana nufin kullum ba amma dai ana zo min shi wani lokaci da safe ana zo min wani lokaci da marici so kaga hadisi ne cikin sahih muslim hadisi na 1763 so kaga koda wancan hadisi mun ce akwai sabani a kansa wannan shi babu sabani a kansa ina fata an fahimci ni shi yasa wani lokaci dan kaji malami ya faɗi wata ma'ana tana yiwa hadisin da kawo ne bai inganta ba ko ko tana yiwa kai wancan wanda ka sani da ifin akwai wata riwaya irin ta wadda ta inganta kada kai saurin zabura cewa abin hadisin da'ifi ne sai in ya ce hadisin wani na to nan sai a ce wannan hadisin da'ifi na sannan kuma shin wannan babu wata ma'ana da ta zo ingantatta sai an bincika dan kada a zo kuma akwai wata ma'ana gashi na cikin sahih muslim ta zo kaga sai wani ya zabure ce duk babu wani hadisi da zo da wannan ma'ana sai ya zama to kaga an afka cikin mi an afka cikin wato banna ina fata an fahimci ni almuhimmu dai to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsarkake kansa qulna mallin yace to zamu ce amsa inna ma qala zalika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan hina ma hina qala almunafiquna lokacin da munafikai suka ce i'dil an gane ko kai adalci fil fil qisma a wajen rabu takziban lahum dan ya ƙaryatar da su haythu wasafuhu bi khilafi ma kana alaihi min al-adli wal amana domin sun sifanta shi da abin da ba akan shi ya kasance ba na adalci da amana wa amma yusuf alaihi salam shi ko annabi yusufa da yace inni hafizun alim ni mai kiyayewa ne masani ne fa innahu ma qala zalika annabi Yusuf ya faɗi wannan inji malamai li yatawassala bihi ila ma huwa wazifatul anbiya domin ya kai zuwa ga aiki ne na annabawa wa huwa iqamatul adli sannan dan ya tsaye da adalci wa basdil haqqi ya yada gaskiya wa imda'i ahkamillahi ta'ala ya shudar da hukumce hukumcen Allah wa li'annahu alima annahu la ahad domin annabi Yusuf ya san cewa ba kowa wanda zai yin wannan to dama kamar limanci ne ko alƙalanci ko na aiki na musulunci idan ka san ba wanda zai yi kuma kake karba to kayi zunubi amma idan akwai wanda zai iya yi to ba dole bane ka karba kuma in babu wanda zai yi to sai ka duba ya zaka yi ka yi shi kai in akwai wani salari wanda za a baka wanda zai ɗaukar nauyin ka yi sai ka yi in babu sai ka keɓe lokacin da zaka iya bayarwa don Allah sauran kuma ka je ka nemi abincin da zaka ci gari ne babu wanda zai karantar da kowa addini to haramun ne kai zaune kai kana iya karantar da mutane amma idan ba za su ba za bu salari babu wanda zai taimaka maka ba wanda zai ɗaukar nauyin ka da iyalinka to shikenan sai ka duba idan kana noma ka wadatu da abin su kana da harkokinka shikenan babu matsala sai ka zauna karantas idan ba ka da sai ka keɓe ranaku biyar misali ko hudu ka je kai kasuwancinka rana uku ka zo ka karantar da mutane addinin Allah. Malam yace li'annahu alima annahu la ahada fi zalika alwaqt babu wani mutum a wannan lokaci wanda ya iya wannan aikin nashi aqwa minhu bi zalika amal wanda zai iya ya fi cancanta ya tsayu akan wannan aiki fiye da shi fa kana muta'ayyinan alaihi ya zan wajibi a kansa falidhalika talabahu shi yasa annabi yusuf ya nemi wannan aiki wa asna ala nafsihi sannan kuma yayyabi kansa domin ya kamata ya faɗi wannan abin malin yake cewa ma'a zalika tare da wannan kullihi dukkan sa fa innahu ruwiya anin nabi sallallahu fa innahu ruwiya anin nabi alaihi salatu wassalam an ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahu qala cewa ya ce rahimallahu akhi yusuf Allah ya ji kan dan uwana annabi yusuf akhi nan bana nufin uwarsu da ubansu ɗaya ba dan uwansa na annabta ina fata an fahimce ni kuma dan uwansa ne na musulunci ko ba haka ba kuma dan uwansa ne wato na dangantaka domin annabi Yusuf ya fito ne cikin tsatson annabi Yaqub annabi Yaqub kuma ya fito cikin tsatson annabi Ishaq annabi Ishaq kuma shi dan annabi Ibrahim ne shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito daga annabi Isma'il annabi Isma'il ya fito daga annabi Ibrahim ina fata an fahimci ni kenan dukkan su za su tuke a wuri guda kina akwai yan uwantaka kuma akwai yan uwantaka al-insaniya anan saboda da shi da shi duka yan adam ne ya bani adam dukkan mun zamanto yan adam amma dai nan tana yiwa yana nufin musulunci da kuma annabta su suka fi daukaka da daraja duk da yake suna iya haduwa wuri daban-daban a wani lokaci ne suke rarrabuwa shi yasa al-ukhuwa in ta zo cikin alqur'ani sai kai hattara wani lokaci in yace al-akh yana nufin dan uwa wanda yake na jini kawai ina fatan an fahimci ni wanda jini ne ya hada ku kawai addini bai hada ku ba to sannan wani lokaci kamar inda Allah ce wa ila adin akhahum huda mun tura zuwa ga adawa dan uwansu hud annabi hud to kaga wanda sun ka kafirta hud ba dan uwansu bane na addini amma dan uwansu ne na kabila kuma dan uwansu ne na gari dan uwansu ne na family don cikin family kin ya fito akwai family kinsa a cikin wannan al'umma din sannan akwai dan uwa na addini wani lokaci sai ya ce akh yana nufin mi yana nufin dan uwa na addini innamal mu'minuna ikhwatun kaga ta fuskar imani nan yake magana tana yiwa su kasance ta kabila yan uwa ne ta gari yan uwa ne amma dai nan yana zance ta addinin musulunci ta imani sannan wani lokaci kuma yana nufin yan uwantaka ta aiki iri daya masu yin aiki iri daya ko da jinsi guda ne ko ba jinsi guda bane sai ce musu ukhwa innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin masu yin almubazziranci yan uwan shedanu ne to kaga aljani bai taɓa haihuwar ɗan adam ba ɗan adam bai haihuwa aljani amma saboda aikin su na sabon Allah ne sai sa Allah ce innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin shi yasa dole sai mun fahimci nassi wata ma'ana kada ka zo ka ɗauki abin da sauki baka hankalta mu ake son a ce ba sai ka je kai fassarar da ba ita ba kuma kana ganin wani yayi kuskure shine abin da yake afka mu cikin matsaloli da dama ɗalibai sai mun kama kanmu wajen bincike kafin mu tantance mu ake son a ce cikin mas'ala wanda kuma dukkan waɗannan ƴan uwantaka ta musu ta imani ita ce gaba domin ita ce ba ta ƙarewa ita ce ‘yan uwantakar da har lahira akwai ta, amma duk wata dangantaka wadda ba ta musulunci ba da imani da an mutu shi kenan ta yanki, ina fata an fahimce ni. Almuhimmu dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun kace ya ce rahimallahu akhi Yusufa Allah ya ji kan dan uwana Annabi Yusuf laulam yaqul ij'alni ala khaza'in al-ard da bai ce ba Allah ka sanya ni yace bai ce ma mai gida ba ka sanya ni ko sarkin wannan lokaci shugaba na wannan lokaci ka sanya ni akan taskoki mai tsaro akan taskokin ƙasa kenan lasta amal lasta ta'malahu min sa'atihi an gane ko da ya dauke shi ya dora shi a wannan matsayi min sa'atihi a wannan lokaci walakinahu akhara zalika sanatan domin da annabi Yusuf ya ce aka sanya ni sai da an kai shekara ɗaya sannan aka sanya shi ina fata an fahimci ni wannan hadisi malamai sun kace da'ifun jiddan hadisi ne da'ifi da'ifi da'ifi ina fata an fahimci ni bai inganta ba an gane ko rawahu thalabi imamu thalabi ya ruwaito shi wa anhu al-wahidi fi tafsir imamu al-wahidi ya kawo shi a cikin tafsirin sa min tariqi juwaybir ibn Sa'id al-Azdi daga tariqa ta Zubaybir bin Sa'id al-Azdi an ad-Dhahhak daga Dhahhak an ibn Abbas daga ibn Abbas marfu'an an daukakar da shi zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam wa Juwaybir da'ifun jiddan shi wannan Juwaybir kin tana yi wa tasghiri ne na Jabir da'ifi ne jiddan a wajen malaman hadisi wanzur malam yace kuma ka dibi littafin takhriju ahadith al-kashaf yadda an ka fitar da hadisi na al-kashaf littafin na Imam Zamakhshari wanda yayi fice a fagen balaga amma a aqidar sa ta mu'tazila ce wanda malamai suna haddara littafin shi dalibin da bai san aqida da kyau ba kada ya diba littafin shi ya zo ko aqida ta i'tizal saboda ya kware wajen magana lil hafiz az-zailai na Imam al-hafiz az-zailai daga cikin manyan malaman hadisi wanda kuma malami ne na hadisi zaila wani yanki ne wanda ina ganin yana wajen ƙasar somaliya malami ne wanda ya fice a wajen hadisai ya yi takhriji na ahadith al-kashaf sannan kuma banda shi ma ibnu hajar al-asqalani shi ma ya yi al-kafi shafi fi takhriji ahadith al-kashaf shi yasa waɗannan littattafan na wasu malaman tafsiri ne amma ba su kware cikin hadisi ba suna kawo hadisai shi yasa sai an bi diddigin hadisan da suka fitar shi yasa ilimin tafsiri yake da wahala domin yana buƙatar dukkan ilmomin musulunci kada ka je ka fassara aya da hadisin da bai inganta ba kaga yana buƙatar ka koma zuwa ka'idodin hadisi ka san su idan malamai ma sun yi sabani kan rajja hadisi ya inganta ko bai inganta ba ka bincika ka gani wanne ne an mafi tabbaci kai tabbacin hadisi ka san duka ka'idodin shari'a da ilmuka sannan ka ce zaka yi tafsirin alqur'ani ba wai ka zo kawai ka fara tafsirin alqur'ani ba dan haka dai shi yasa shi kanshi wannan malamin yace ruwiya an ruwaito sigatu tamrid ce siga ce ta nuna hadisi yana da illa yana da rashin lafiya wallahu ta'ala a'lam to ƴan uwa musulmi ga abinda malam ya basar na bayar cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya saboda munafikai sun yi abin ganin shi daga cikin abubuwan da nake son na ƙara a ƙarƙashin wannan shine cewa shine cewa wato nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amini ne amintacce ne ma'ana kamar amintacce ne ba a shakkan wannan don Allah ce wa ma huwa al-ghaibi bi dhanin ko bi dhanin a kira'o'i guda biyu bai ma ba mai ruwa bane kuma bai zamanto abin zargi ba ko a sa cewa ya boye wani abu na wahayi to idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yafi kowa imani da daraja da kima za a samu mutanen da za su zarge shi su nuna bai yi adalci ba kamar yadda khawarij ma hadisin so yazo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rabon da suka ce ba dan Allah aka yi shi ba ba a nemi yarda Allah ba to ina ga wani wanda ba manzo Allah sallallahu alaihi wa wasallam ba kaga sai kasance kawai ka dibi annabawa duka an zage su an ci mutuncin su an zarge su an yi abubuwa saboda mutane duk abin da ya samu sarran su sai sun yi kokarin su kushe shi su kawo illa su nuna abin ba haka nan bane ko ko duk abin da su ba haka suke so ba to kaga dole sai sun kawo hanya ta kushewa wannan abu na farko kenan na biyu kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da yake nuna kada a fifita shi akan waɗansu annabawa kuma sai a cikin ayu sun ce an fifita wannan min babu tawadu ne mun taba wannan magana a karkashin darasin da mun kai wajen tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd min babu tawadu saboda tawadu'i mutum ba sai ka zo ka nuna kai wane bane in kaga mutum na son shi nuna shi dan babban gida ne dan masu mulki ne dan malamai ne dan masu kuɗi ne galibi shi bai da abin wanda adda ya fi karfin ko dan wurin sai ya fi karfin ya zo ya ce shi dan kaza ne a'a in takka ba a sani wata rana za a sani don za a bincika a gano ina fata ana fahimta ta to wannan abin da ya kamata in dan kara akan gwanin wannan mas'ala kenan sai abu na karshe da annabi yusuf ya ce inni hafizun alim kaga wannan yana nuna ka'idodin da musulunci ya shimfiɗa na ba mutum shugabanci na ɗaukan mutum ma'aikaci hafizun mai kiyayewa zai kiyaye dukiya shi ba zai ci ba kuma ba zai bari wani ci ba alimun kuma masani na ya iya aikin ashe mutum koda yana kiyaye dukiya ko yana kiyaye yana iya kiyaye ma'aikata amma shi bai da ilimin to kaga ba zai iya gane wani abu ba sannan in mutum na da ilimi ba amintacce bane kuma bai dace a bashi ma'aikata ba to kaga waɗanda ke cewa musulunci bai faɗi sifofin jagoranci ba ko musulunci bai faɗi sifofin ma'aikata na yanzu ba ƙarya ne suke yi ba ku koma musulunci bari ko karance shi alqur'ani ya bayanin wannan hafizun alimun ko su muka tsaya sun isa duk inda za a ɗauka ma'aikaci a nemi mai ilimin abu kenan idan ma'aikata ce ta tattalin arziki a nemi wanda ya karanta tattalin arziki in ma'aikata ce ta tsaro a nemi wanda ya karanta tsaro ba wai a ɗauki wanda kawai matsayi ne na siyasa ba kawai a ɗauka a bashi saboda ana ganin abin nan a in matsayi ne wanda ya shafi siyasa wannan siyasa ce a ɗauki abu post politik a bashi amma post wanda ba na politik ba dole sai wanda ya karanta abu kuma hafiz mai kiyayewa wanda kuma yana son aikin yana son ya yi aikin ba wanda ake so da aikin ba sannan ka'idodin shugabanci musulunci ya faɗi su suna da yawa daga cikin su wagga mun kawo amana hafizun tana nufin amana inna khayra man ista'jarta al amin da tsoron Allah wanda bai jin tsoron Allah zai aikata komai sannan kuma a samu mutum mai lafiya قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم الله يدوكي شي قاتا shi shugaba gare ku Allah bashi yalwa fil bastatan fil ilmi yana da yalwa ta ilimi sanin yadda ake tafiyar da al'amura ba dole ba sai ilimin addini amma ilimin addini ya zamanto yana da shi gurgudu wal jism da lafiya yana da yalwa ta jiki shugaban kasa bai da lafiya waɗansu ne za su yi jagorancin ba shi ba ana zancen wanda za a aza musu shugaba ne a cikin suratul baqara inna allaha qad ba'atha lakum taluta malika to kaga a ce musulunci bai hodi ka'idodin ma'aikaci ba bai hodi ka'idodin shugabanci ba wannan duk hayaniya ce ya kamata mu koma cikin nassoshi na alqur'ani da sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam da rubutun magabata malamai da waɗanda suka rubuce rubuce a yanzu sai mu ga musulunci bai bar wani abu ba wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba bai sani ba kuma kai amfani da kwakwalwarka wajen istinbati sai ka iske karatu kana iya samun abubuwa daban-daban wallahu ta'ala alam to wannan ita ce mas'ala sai mas'ala ta ƙarshe mas'ala ta 164 a cikin as'ilatul qur'anil karim as'ilatul qur'anil majid wa ajibatuha na muhammad bin abubakar bin abdul qadir ar-razi malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala ya aka Allah ya ce alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitab shin baka kalli waɗanda aka basu ba wani sashi na daga littafi rabo na littafi yu'minuna bil jibti wat taghut suna imani da al jibt al jibt ana iya cewa shirka ne wat taghut da kuma duk abin da kullu ma ubida min dunillah akwai man fassarori daban-daban ka koma cikin littattafan tafsiri da na lugha zaka ga abin da ake nufi da al jibt wat taghut ila an qala hal inda Allah ya ce ulaika alladhina la'anahumullah waɗannan Allah ya la'ance su aya ta 51 a cikin suratul nisa yace hasara la'natahu fihim kama Allah ya nuna su kadai ne yalla anta an gane ko li anna hadha kalam لأن هذا الكلام للحصر دومين wannan magana ce ta sha makancewa uslubul hasr domin da yace ya kamata yace ulaika la'anahumullah sai ce ulaika allazina to wannan allazina da anka kawo ya nuna kamar su kadai ne akka la'anta ka karanta uslubul qasr ko uslubul hasr ana kiransa uslubul qasr ko uslubul hasr cikin ilimin balaga da tafsiri وليست لعنة الله منحصرة فيهم باسو كدين كما الله لا أنت با بل هي شاملة لجميع الكفار تاشا في دكان كافرين قلنا قوله أولئك ذامو تي ونن فدر الله دتي أولئك إشارة إلى القائلين فتنا إشارة نوني زوا غو ند سونكا تي للذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سبيلا كنا تنا كما ني زوا للذين كفروا غو ند كافرتا aya ta 51 wa hadha alqawlu mawjudun min jami'il kuffar dukkan kafirai suna faɗin wannan su ce kafirai sun fi zama daidai ko su ne daidai ba musulmi ne kan daidai ba fa kanat la'ana shamilatul lil jami' wannan la'ana ta shafi wato kowa da kowa to wannan magana da malai kawo a'a nan akwai alhasrul haqiqi akwai al-idafi nan abinda zamu iya cewa a gurguje saboda lokaci yana koran mu in an ce alhasrul haqiqi shine wanda haqiqi an sha makanci innama Allahu ilahun wahid ku sani dai cewa Allah abin bauta ne daya wannan hakiki ne amma inda anka ce wa ma Muhammadun illa rasulun annabi Muhammadu ba kun ne face manzo to wannan idafi ne don ba ana nufin ita kadai ce wannan sifa ta rasulun gare shi ba nabiyun na ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan kuma shahidan na wa mubashiran kuma mubashiran na wa nadhiran kuma nadhiran na sai ka gane akwai hakiki akwai idafi nan kamar ana nufin irin tasu la'anta babu irin ta shine abin da ake son a ce ba wai ana nufin su kadai ne Allah subhanahu wataala yalla anta ba to a gurguje kuma shi maudu'i na la'ana zaka iske maudu'i ne wanda na alqur'ani sai ka tattaro ayoyin da sun kai magana kan la'anta na farko me ake nuni da la'anta a larabci sannan su waye Allah ya la'anta cikin alqur'ani misali waɗanda an ka faɗi Allah ya la'ance su me yake sa Allah ya la'anci mutum fa bima raqadihim mithaqahum la'annahum kenan warware alƙawari daga cikin abin da ke sawar Allah ya la'anci mutum tsakaninsa da Allah ina fata an fahimce ni sannan kuma daga cikin abubuwan da ya kamata mu fahimta Allah subhanahu wataala yana firan la'anta ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in waɗanda suka kafirce ma ayoyin Allah wato suna da alaihim la'natullahi suna da la'anta Allah wal malaikati da malaiku wan nasi ajma'in da mutane gaba daya don ya ce wa yal'anuhumul la'inuna a cikin suratul baqara masu la'anta za su la'ance su to Allah zai la'ance su shine daga cikin masu la'anta mala'iku sai ce wan nasi ajma'in da mutane gaba daya sai wadansu suka ce a'a masu imani ake nufi domin su kafirai ba sa la'anta kansu malamai suka ce a'a har kafirai za su la'anci kansu domin a kiyama Allah ya ce kullama wato hatta idza daraku fiha jami'an abin nan qalat khulu fi umamin qad khalat min qablikum min al-jinn wal ins fi an-nar kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha duk lokacin da al'umma ta shiga wata za ta la'anci yar uwarta kenan dukkan su za su tsini makansu dan haka dai maudu'i na la'anta maudu'i ne mai muhimmanci kuma malamai suka ce alam tara ila allazina utu nasiban min alkitab baka kalla ba tara wani lokaci tana nufin ru'ya qalbiyya abinda ka gani da idon ka wani lokacin qur'ani tana nufin abinda baka gani baka kalla da zuciyarka domin lokacin da Allah ce alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad baka ga yadda ubangijin kai da adawa ba ai adawa tun kafin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sun wuce da shekaru aru aru nan ba ana ya kalla da idon shi ba amma ya kalla da zuciyarsa labarin da aka bashi ko ko in ya bi ta gidajen su to zai iya kalla da idonsa sai ya hada guda biyu shi yasa in ka ji Qur'ani ya zancen kallo fanzur fanzur ko ka kalla da zuciyarka ka kalli kissar kuma in Allah ya kaddar ka shuɗe ta gidajen su sai ka kalla da idon ka sai ka hada guda biyu to na alam tara ilal ladina utu nasiba min alkitab ya kalle su tana yiwa a lokacin da suke magana tunda suna raye a wannan lokaci in suna nan ko kuma ya kalli halin su irin abin da suke aikatawa sannan utu nasiba min alkitab galibi in Qur'ani ya ce utu to wurin zargi na in ka ji ataina kuma wurin mi wurin yabona shi yasa nan Allah bai danganta abin zuwa gare shi ba dan kamar ma galibi saboda bu cancanci ma a ce Allah ya ba su ba tunda ba su yi aiki da shi ba sai ce utu nasiban min alkitab urisul kitaba da da kaji urisu utu nan Allah bai kawo dalilin shi ba zargin su ne amma galibi in ka ga ya zo da abin ga ba wurin zargi bane wallazina atainahumul kitaba ya'lamuna annahu munazzalun min rabbika bil haqq ko ba haka ba thumma awrathna alkitaba alladhina istafaina min ibadina wurin yabo sai ya bayyana kansa To, wannan shi dai ne abin da za mu iya cewa a gurguje karkashin waɗannan ayoyin saboda akwai bayanai da dama muna ɗan ƙarawa ne da abin da zai ƙara taimakon mu a matsayin mu na ɗalibai. Nan ya kamata mu dakanta a darasin mu na 44 sai zuwa gaba in Allah ya kaddara akwai rayuwa Allah ya ba mu iko insha Allah ta'ala za mu zo mu ci gaba da waɗannan darussa da muka saba. Abin da muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin والحمد الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته